يشفعون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كلامي واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اسلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكبها فهجرته الى ما هاجر اليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله يوم الاثنين شهر وتر رمضان هجرة دبو إلى أن يقولوا لا يدبوا لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ya daidai da ashirin da shida ko da watan april 2021 miladiya ba ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma kuma daga cikin wannan sura mai albarka sura yunus alayhi salam a darasin mu da ya gabata muna maganganu akan inda Allah Ubangiji ya ba mu labarin waɗansu mutane waɗanda ba su yarda da gamo da shi ba والشيء الله بيدي سوى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وأن المتعة مستيدة لقبول الرباع وأن كما أسري وتوأنا وإني يا أسري مستيدة مستيدة فاتت أبوال أنا سبوا لسبب ناس في الدرجة sun san ba abin da za su samu a wajen Allah wannan kamar ana ya basu da wannan yanayi nasu kamar inda Allah yake cewa man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun wannan aya ta ga Allah ya ce wanda yake bukatar rayuwar duniya shi ne zai ba shi abin da yake nema a duniya kamar yadda yake cewa man kana yuridu hasal akhirati wa zinatahu fi arsi wa man kana yuridu hasal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasir wato kaga alajira ba shi da to waɗanda ba su da rabo inda shi ne ba sa fatan haɗuwa da Allah ɗaukin sarki wanda Allah ya ce to wuta ya ce ta tabbata a gare su saboda abin da suka aikata a jiya mun kawo ayoyi da aka ubangiji ya yi magana a kan kuma masu imani shi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idan ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين a wannan aya jiya mun fasara iya baƙaƙen da kaɗai wato waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki marigarci aiki mai kyau Allah yana shiryar da su da imaninsu kuma har ma Allah zai ba su aljanna wacce korama take bayyana a ƙarƙashinta amma sai ce tajribin tahtimul anhar fi jannatin na'im ƙoramu suna faranya a ƙarƙashin su wato abu da ake fi ƙarƙashin inda suke zama kamar mutum ne yana zaune a nan wajen amma ƙasan ƙorama na faranya a wajen ko ko yana kwance a kan gado amma ƙasan gadon ƙorama suna faranya a wajen saboda nima da aljanna inda na fi na'i da'awahu addu'arsu a cikin aljanna a wani kuma fasa fiha a cikin da subhanakallahu shi ne subhanakallahu وتحيتهم ليس فيها أسكن الجنة سلام أمنتي أمنتي أمنتي وآخر دعواهم كرشوكما الدعاء أسكن تشكي الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ومن يهديهم ربهم إن لعل خيره وكان أحد shi ne maganar nan da Allah yake cewa yana ƙara wa masu imani imani والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم أقول لك إذا الله سبحانه وتعالى شيء والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وأنا لو نسك شريعة سيقال مسوى شريعة هكذا Allah yana ba da labarin ashabul kafi sai ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sai muka kara musu shiriya to waɗannan ma shi ne Allah ya ce ya haɗi rabbuhum bi imani akwai ruwa da ake daga kasada wanda ibnu jarir yayi ya ce abin da ake nufi da wannan ya haɗi rabbuhum bi imani ina Allah yana shiryar da su da wannan imanin nasu haka akwai wata riwayar da ibnu jarir din yayi da ibnu munzir al-hakim ibnu kasir ya kawo a cikin tafsir dinsa da isnadin zuwa ga kasada zuwa ga al-hasan al-basri amma kuma mursali ne hadithin sai ke cewa ya su labari ya zo mana cewa manzo Allah subhanahu alaihi wasallam ya ce mursal abinda tabi'i ya faɗa ba tare da ya ambaci sahabi ba kuma an san cewa wannan mutumin bai haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai a cikin barasi din ma akwai waɗanda suke da martaba da daraja ta ɗaya sannan kuma akwai wanda ba su kai su ba barasi na al-hasan basri da marasi na sa'idun musayyar to waɗannan sun fi inganci ko sun fi martaba a cikin marasi marasi na sauran tabi'ai so a irin wannan marasi din min marasi da hasan basri ne wanda za mu ga yanzu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam aka sa shi a kabarinsa ranar da za a tashe shi daga kabarinsa aikinsa zai zo masa da cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar gaba yana cewa kai baraba da dai wannan musulmi ai ko na ji daɗin ganin ka man ansa kai waye sai sai ana amalu ka sare ni ne aikin ka mai kyau saboda haka sai ya mai gewa har kuma ya raka shi aljanna zai zo da ƙanshi da wannan da yanayi da haifa kamar na da hannu amma wanda ya dafi wanda wanda bai yi aikin girki ba shi kuma wani mutum ne zai zo masa da wata irin zufa mummuna wulakantacciya yana ɗoyi yana wari ya ce masa kai ko wannan wani irin abu ne ba zama da kuma me haka kai ko me ne sai ce ni ne wannan mummuna ne haka nan zai liƙe masa ya ta yawo tare da shi har da shi za a zai raka shi a cikin wuta su shi sai ce to ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi mabun imani dinnan shi aikin nan nasu zai zo ya zama ya kai doke ma gare su kuma ya zama yana tare da su shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nurun ya tsabai da aidihim wa bi aymani kaga asalin su shine ke da tafiya a gaban su da bayan su ko kuma da gefen lamun su haka kuma shi ne inda Allah yake cewa wa inna allakum nuran tamshuna bihi wa yadhkura ya sanya muku haske wanda kuke tafiya da shi kuma ya gafara gare ku duk da ya ce wannan tamshuna bihi nan a duniya su kuma ne ne wato aikin nan nasu zai zama suna samun ɗaya kewa da shi tun da sun zama sun yi aikin kirki da jirgin ta tibu da al'ar ƙoramu suna baranya a ƙarƙashin su fi jannatin da yi a cikin aljanna ko aljannatai na dawwama ko na nifa shi ne na gaya mana aljanna allah ubangiji ya ba da labarinta ya ba da labarin a cikin akwai kayan jin daɗi akwai kayan kwantar da hankali akwai kayan da rai ke so akwai kayan da ido zai ji yana jin daɗi in ya kalla wa fi hama ta shi da hidin anfus wa zalatul a'yun a cikin aljanna akwai abun da rai yake so wa zalatul a'yun kuma idanuwa suke jin daɗi in sun kalla to haka yi saboda haka to ruwa yana daga cikin abun da rai ke so ya ga yana baranya ba yadda za a yi a ce ka zo ka ga ruwa na baranya haka ba shi ta sai a tafiya ka shi ka hankali na ya tashi da na ga ruwan a amma ina za ka ga wuta tana ci baban baban ko ba hako ta daga nesa sai ka taɓa cewa kai ai wallahi mun da ai duk wanda ya gani sai hankali ta tashi ai ko kai an kinta ka hango daga nesa sai hankali ya tashi so haka yi shi ba sai Allah ce koran musa farka a karkashin su a cikin wannan aljanna ta nifa da'awahu biha dan wannan da'awahu biha din nan malamai sun yi mata fasara kashi kashi wasu malamai suka ce da'awahu abinda ake yi ibadar su tunda a aljanna ba wani abu wanda ake yi wanda kawai cin abinci da shan abin sha da aure da zama a huta da kwanciya a tashi haka na kawai ake abincin da ake ci a aljanna baya zama irin karar abinci irin naka idan ka ci abinci ya danganta daga nau'in abincin da ka ci ko ne ya sa ka ba haya ko ya sa ka bawani ko ya ƙara ma giba to kafin da duk ba wannan ba zai ci ba za ka ci abinci da zai ƙara ma giba kuma ba a bawani ba a bayan gari tunda kayan ƙasar ne da abu su a duniya ko kuma yadda kuke haka za ku zauna ba karuwa ba da ruwa za a sanya ku a cikin duk namiji za a sa shi yana matsayin ɗan shekara arba'in ne su kuma matan a ce za a bai da su kamar ƴaƴan shekara kamar talatin zuwa talatin da biyar saboda an ce ba macen da ta kai wannan shekarun a gidan miji to za ka ji ba a tunanin kashe aure musamman wata rana ina maganar wata a kai ni ba a ba zai ce matan da ne ba irin irin wannan abu wato ana magana kan dunya da ta ta amare ana cewa manzon Allah ya sanar kunya fiye da amarya a lokacin da aka yi ta aikin mijinta sai ya ce amma amare ba da ne ba ne sai ya zo ba sa da kai to su ba ba da haka to wannan shi ne ina insha Allah mun da insha wa ja'alna mun da akawa urban atwa to wannan aka ce to haka sai a cikin aljanna sun da haka kaga ba janna tana cikin wannan babu wani abu na kazanta ko wani abu na na na bacin rai ko damuwa aka take aljanna zama ne kawai da hutu shi yasa sai aka ce hada korabu suna farida a tsakani to tun da haka ne babu wani abu wanda ake yi na ibada to sai aka ce da awahun ibadar su shi ma akwai inda wannan kalma ta da'awa take zuwa da sunan ibada kamar yadda Allah subhanahu wataala ce yana ba mu labari a kisa ta Ibrahim yana sa wa a tasirukum wa ma tad'una min dunillahi wa alqura bi asa ata aquna bi du'a'i rabbi shafiya idan aka samu kasarar da zama wannan du'a din nan da abin da suke kira din nan ya zama ibada ake yi sai Allah ya ba mu labari a ayar gaba ita ta fasa shi falamma kazaru wa ma ya'buduna min dunillahi kaga kenan bauta ne shi ne abin da ake magana saboda haka sai aka ce ibadarsu a cikin wannan aljanna din shi ne su kare kan lawun fadar su suke cewa su kare kan lawun wasu kuma da suka ce da awahum kira da za su wato idan suna buƙatar wani abu sai su kira sai su subhana kan lawun kawai sai mala'iku da masu hidima a gidan su su kewaye me yake kaya wasu suka ce haka wasu suka ce a'a da'awahu biha subhanaka allahumma wato subhanaka allahumma din shine maganar da suke yi idan suna bukatar abu ba zuwa za a yi kawai sai su ga abu shine inda a ibn murdawai yake ba da ibn kulka radiyallahu anhu yana cewa dan aljanna idan yana bukatar abu sai ce kawai subhanakallahum sai masu yi ba sai su su su kewaye a ciki akwai bayan da ibn turai ke yi yake cewa idan aka ga wani tsuntsu ya ginta sai ka kalli da yake da sha'awar wannan tsuntsun abin da kawai zai ce zai ce subhanakallahum kawai sai mala'iku su zo masa da wannan nau'i nau'i na tsuntsun da shashe da da fafe da soyayye da hafdon da bai da kowa suka bai kita ne haka za a kawo masa kawai shi da saiwa haka akwai bayan da aka wasu kawai da tafi ya kawo ta yake cewa idan yana buƙatar abinci dan aljanna da ya ce subhanakallahum yace sai ka ga fadimi dubu goma sun zo kowa a hannunsa da tire na zinari cikin wannan tiran akwai abincin da babu shi a cikin ɗaya ɗaya tiran dubu goma na haka ina haka za a yi su kaga wannan wani abu da kuma za su ce kenan sun ce subhanaka allahum da ya ce subhanaka allahum sai a ga fadimi fadimi fadimi dubu goma shi sa aka ce maka aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bai taba tunani ba kalibi dubu goma zo da tire kowa ɗan da tire ɗaya a hannunsa tiren na zinariya a saman abin da ke saman wannan tiren babu shi a kan wannan tiren kuma aka ce wai bai a kudu jami'a ko kullum ya ci ne kuma duka kuma ya yi yatsa ya ga ɗan da cikin sa ne shi kenan gumi ne kawai zai yi shi kenan gumin ma ba kancin arziki zai zaci ba irin wannan gumi da ba a ci da wata ba shi kenan kawai magana ba kashi ba misali haka zai yi yanzu ka wani misali kawai da wani ce a ka zo a jera maka a sai ka saurayi za ka ci nau'i na abinci naman rago a ce da babbe da dasashe da tsige da balangu da dambun nama a ciki kaza ita ma haka dan wani ga taliya ga makaroni ga dan wake ga tuwo na kaye ga fadar rafa ga fadar gona ne ga a a haka ka sai an ruka yan marmari fruits kuma da a duka a zo a jira ma kuma ka da da zai ci to amma abin da kawai zai sai ce subhanaka allahum malamai suka ce idan suna son abu sai su ce subhanaka allahum sai a zo musu da abu in sun zo ya za su sanar da su sun zo sai su ce salam shi ne wata niyyar biya salam in sun ci abincin sun gama wa aku da awa mu alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ne an gama a ci haka yi ya dini ba kuma biki ba ne ta zibi ta su ba a rubuta da su ne da awa mu biya subhanaka allahu wa ta'iyyatuhum biha salam gaisuwar su a cikin aljanna ita ce salam aminci salam salam salam inda Allah ya ba mu da baki a kan cewa abin da ‘yan aljanna suke faɗa kenan a tsakaninsu Allah ya ba mu labarin abin da ake ji kenan kawai a tsakaninsu Allah ya ba mu labarin yanayin da ake shiga su kenan a aljanna Allah ya ba mu labarin Allah ma yana yi musu wannan sallama duk a cikin alƙur'ani Allah yana cewa wa urkila nabi da amanu wa amilu salihati جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام saboda haka gaisuwar da su a ciki duka Allah shi da su a janna wanda da kan ruwa da sarar da zan cikin jini har da kaji a kamar fadi da biya da izini rabbi da izini ubangiji su fa'i ya tuhu shi da babu wani abu a cikin wannan gidan ba wani abu da gaisuwa kan sai dai salamu kuma Allah ya gaya mana yana cewa la yasma'u da fiha lagwan wa la ta'thima illa qila salama salama la yasma'u da fiha lagwan illa salama wa lahum rizqun fiha bukratan wa ashiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana nan inna alladhina amanu salati yajibahum bil imani tazkiru tasbihu ala kulli lati na'im na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam haka والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وسيم الذين تقربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم كنتم تدخلوها خالدين. سبب حاجه هنا سلام سلام اي كده اي شيء كده اسكن الجنه. wannan kenan sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa in ma ka ga wannan wajen da awamu ya su halaka lahu fadilan za ka ga Allah subhanahu wata'ala ya cewa da hudiyan fatiha su wa lahum ma yad'un abu da suke kira shi ma sai ce salam qawlan min rabbir rahim sallama ce salam zance ne daga wajen ubangiji wanda yake mai tausayi mai jin kai kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana يجب ان يكون يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروه كما معصيه والذي يصلي عليكم الملائكه في جبين الصراط يدور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم مغفره saboda haka salam salam ina abin da Allah ubangiji yake canzawa su kenan wa aku da'wahum karshen kuma addu'ar su ko maganar su sanda aka yi abu sai sai alhamdulillahi rabbil alamin akwai wata kira'a da ba ta cikin safiya wasu aka karanta ta wa aku da'wahu annal hamda lillahi rabbil alamin a ba ta cikin safiya saboda haka kan kenan Allah ubangiji ya ba mu labarin su to wannan aya shi ne malamai suka ce idan mutum yana so ya haɗa waɗannan abubuwa na gidan aljanna يأتيهم ربهم إيمان تزكية والأرض دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وكثير فيها صلاة وأبو دعوة الحمد لله الآلي wanda yake so ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku a addu'arsa da da salama da su'adaka da kuma tasbihi da kuma alhamdulillah da kuma ta'mini da kuma a salam tasbihi to yana so ya haɗa shi ya ce da ya je ƙarshen yaɗe sai ya samu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tasbih wa salamun ala mursalin taslimi walhamdulillahi rabbil alamin amma da alika amin sai shi da kai ana asa aya ɗaya Allah ya ya tattara mana su a wannan magana zaman aljanna ne abin da ake jin daɗin shi aljanna ya Allah ya ba mu yanzu ne in ka zama addu'a ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhanaka allahumma wa tahiyyatun ya salam sai kai sallama ba da musulai wanda Allah ya fi so ya fi ci da su. Saboda haka yadda da shi da ta shi da su kuma yana. Maza da su bane sanar yana cewa ba wani bawa da zai sallama a gare ni ba sai sai Allah ya maiko ruhi na zuwa gare ni wa da ɗan wane ya yi sallama a gare ni ya yi tasiri a gare ni. Fa a rubu alaihi salam sai mai da masallam. Haka sai in kana so ka yi biyayya ga mahaifanka. Kare kare da salati ga annabi dan kullum za a ce wa da ɗan wane. za a ce guriyu dan ja'far ya yi salati kuma wannan abun a gaya wa annabi sunan mahaifinka so wannan abun da ake nema kenan so sai ka ana so akan wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasfu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin zama aljanna kuma ya tabbata da to mu je wa rabbil alamin wa la ilaha illa huwa ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون walau yu'ajibu lin-nas da a ce Allah ubangiji yana yi wa mutane gaggawa yana musu gaggawa mai ashabra sharri mai sauki ya kawo musu sharri istiqalahu bil khairi irin yadda suke yi gaggawar alkhairi ya same su da kuke ilayhim ajaluhum da an yanke da Allah an gama yanke hukunci na lokacinsu abin da wanda yake nufi da a ce yadda mutane suke gaggawar in sun yi addu'a ta alkhairi Allah ya biya musu to da haka yake musu gaggawar biya musu da sharri ba da ku zai yi madalu da adadin su kuma Allah ya zartar da shi gare su ke da kwanan su ya kare lokacin su ya musu ibnu amir yana karanta ta da da qada ilayhim ajalan da qada ilayhim ajalan da sai yanke musu hukunci kuma shi ma wannan ba a kira a ta yi kyau saboda wa lam yu'ajjilu Allahu lin-nas sharra al-layl la qada ilayhim ajalan da shi ke nan amma wanda sai da bidan isa da hukuri shi ko da sai bidan isa kan bani da kun yi yin adalin aka kura ku su karanta da an da hukunci adalin su da an da an zartar da shi shi da da wanda su su yayi ko nan kuma da ya wuce shi ke nan malaman da suna da suna da ba'a ishe nan haka za ku rabu da waɗannan mutanen da ba sa fatan da mu da mu dama a san baya sai yi da suna da suna da ba'a ولا في آيات الدنيا واطمع بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك معهم الله بما كانوا to sai ce za ku rabu da waɗannan mutanen da suka zama suna ba sa fatan da mu da mu ba sa ƙaunar haɗuwa da mu za mu bar su a bai fi ɗumiyanihim a cikin ɗumiyaninsu a ɗumiyanin nan wasu malamai su ce zalunci wasu kuma su ce a girman kansu da ɗagawarsu da nuna cewa su taurin kai irin karan nasu shi ne sai ake masa wuya za mu wasu a cikin taurin kansu da ɗagawarsu da girman kansu ya abu suna ɗimuwa suna kaiwa suna kafowa suna dawowa suna fagamiya sun rasa inda za su sa kansu wannan aya walau ya ajiyar lahu ne na su sha masu jara wani khairi za mu ga cewa inda ta zo da Allah yana yi wa mutane gaggawa wato da ana bin mutum da irin yadda yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ce mana wa yadkul insanu fi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu azula yace wai da Allah ubangiji da a dan adam mutum ya kun insanu bi sharri da sharri ba du'a'ahu bil khair kamar yadda addu'a suka alkhairi wa kana al insanu azula saboda mutum ya zama mai gaggawa ne abu da wani yin malamai suka ce wani so da yawa mutum zai tashi yana ta addu'a a kan abu amma sharri ne yake jawo magansa a sa'adar da wuce ko mafi ba sa fi wuce ko kuma sharri da kuma lawa ya kamata da to kana sa abu kana ga wannan dinsa kana ga nema kana addu'a kana nema Allah ya baka shi kuma Allah ya san ba alheri gare ka bane ba alheri ne a gare ka ba kaga in ya baka shi wahala da su to da Allah yana ansa irin wannan addu'a wasu malamai suka ce abin da yake yi wasu kuma suka ce a'a abin da yake faruwa a kai shine addu'ar da mutum zai yi wa wani amma addu'ar hantar cikin zuciyarsa can wato deep down a hajjinsa ya san ba abin da yake so ke ba kamar mutum ne ɗansa ya masa rai ko ba kasa ka masa rai sai ya ce ba ana ne wani rai Allah ne wajen kai wannan mutum ai tsinan nan banza dai iskan banza shi ne lalata sai ka karɓa wannan kaga wannan magana to tana da tana da wannan ita kai hadisi muslim yana da wanda za mu jawo shi idan da Allah zai ansa wannan addu'a waye shi ne ciki shi wannan mutum shi aka bari da shi ka bari kenan saboda haka haka shi yasa shi yasa yake cewa wai in kana neman musu wawa a duniya ka samu mutum da zai haifi da ya ce Allah ya tsire maka tsaro ya ce wa kanka ita in ka ce wa kanka Allah tsire masa kai ka ce Allah ka tsine min da kai ka tsine wa kanka saboda haka duk abin da zai yi hakika zuciya za ta zo za ta jawo shi ka dauki mataki na yankarwa fara daga yin nasiha fara daga zunguri fara daga fada fara daga duka duk wannan abubuwa kar ka yi tsinuwa wannan ziwar ba a saka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ai abai magana hadisi na sai da Umar radiyallahu anhu da wani mutum da ake masa Abdul Imam bin wanda yake zuwa wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa yana da cikin mutanen da suke ba wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dariya ya ga dan yana yana sa mazan Allah nishadi zai je kasuwa sai ya da bayyar nono ko da sura ta miji sai ce wannan bayyar wannan nono da dawa ya ce kaza ya ce ko ranar kaza ka zo ina zan zo gaba ba ka san zan fata ba sai ka sai ku zo sai da ko da lokaci sai ka hawo ka da su da ka wani ne wala da ne mai kyau ba to ya za ka shi a hadiya ce na lawo shi ka ba za ka dauka sha ya rarraba ya doka in shi da sai ranar da ya ce a ba da fi sai mutum ya zo da ya zo da maza masu kayan sana ya rasu da su ya zo da nan da ya kawo da shi a da ya zo da ya ce ga mai sai da shi nan da ya ce wani shi kai da sai wani yaushe ake samun sa ana samun da zaka a zama hila da suke zai ya wasu ba ai kudin sai yake wula a ita ba ba da ya fi sa a kuma wata gida wata ba da ita ke da sai wata ba haka zai nemo wani zuwa ya kawo haka yake ba za a ba abin da zai fara sai ku shi da ne a lokacin a bashi in babu a sito a ya zo lokaci kaza kuma idan zo wannan lokaci kuma sai a bashi to wani rana sai ya sha giya shi wannan mutum ya sha giya sai ya kawo shi wajen bazama bazama ya ce su haka wani kai ko ne ne ga haka sai ya zo a lalatar da shi akwai hadisi a kore yana da yake faɗa cikin wannan hadisi cikin mu akwai mai ɗaukarsa da gudana yana duka a takalmi akwai mai dukarsa da hannunsa akwai wanda ya ya ɗauki tufafin sai masa aka yi ne dukarsa da shi sai wani su kai tun da kai Allah zai tsine maka ce a a a na can hannu karku karku tsine masa akwai wanda ce na tsinu shekara a kai karku ce da shekara a kansa an zo mai magana kar ku ce gani shaidan a kansa kar ku tsine masa kama da ce la tar'anu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah da manzon Allah kar ku tsine ba saboda haka wannan kawai ajiranci ne wata rana ko gani shi a shirin Quran sai ku sai da jira ya faɗa ta ba samun irin wannan matsala wani ɗan kwaye zai wani abu wanda ya kira rashin kyautawa da tawa na zauna suka yi jima'i akan a kore shi wani rashin ita ni ba wani ra'ayi da ne ba suka ce ya kuri ni ce ina ganin cewa idan mu mutane ne masu ƙwato mutane daga hannun shekar idan ya zama allah ubangiji ya sa ya yi wannan abu waye suka shekar ne sai suka ce mu ba ma son sa muka kada shi wa zai ja shi shekar ne zai ja shi da wani shi ya kamata ya zama mu muna ƙwato al'ummar annabi daga hannun shekar ne ba mu zai shekar a kan wani abu ba wanda ya yi to ba zai ɗan cikin ba sai ya abin da baya so ya yi abin da ranka baya so ranka ya bashi zuciyar kai kana nan nuna ta maganganu akan wannan abu albasa da abu dawud da muslim suna ruwayar hadisi daga jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu yana cewa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki muje batul bawa a nan wajen sai ya zamanto dabba daya ko rakumi daya a cikin mu raƙumi ɗaya ana samun mutum biyar ko shida waɗanda suke hawa saman wannan raƙumi ko wannan wani mutum daga an sarawa da hawansa ya zo ka san ba wai za su haɗu baki ɗaya bane su hau a in wannan ya hau in aka tafiya aka tafiya sai ya sauka sai wani kuma ma ya hau haka ne a rika ɗan samu ana ɗan hutawa a wajen tafiya to shi ne duk kusan da za su raƙumi wani mutum daga an sarawa bai ambace shi ba a hadisi musulun ne ya wace shi yace da yazo zai tashi bayan ya tashi sai ya ɗauki irin a nauyin kafa shi da gurin wato bai yi sauri ba na tafiya yana ɗan yi masa irin as as as ɗin nan a baya yi sai sai la'a da Allah Allah tsine maka ba zan ka ce waye wanda ya wannan magana yace ai ce wa aka ce wa ne yace wa ne tsine wa aka ce da kun yace la tashabna bi maqul kar ka zo ka abukace mu da su ya dawo shi ya Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tadku ala anfus wa la tadku ala auladi wa la tadku ala abwali yace kar ku ce za ku addu'a akan kan kar ku ce za ku addu'a akan ɗayan kada ku ce za ku addu'a akan dukiyar yace saboda tana iya yiwa ta yi daidai da sa'a ta ijabati sa'a ta amsa addu'a da yasta fi kawai sai Allah ya amsa shi da nan kai ta mamakin ya aka yi na gaba da yaran nan ya rike ki ce a amma kai ka lana ta shi da baki ka inda in abin da akwai hadisi kan zai sauran sama da ya zuwa ila wa amalu bi niyyat ai bi sai da niyya ko da ba wannan niyyar bane amma wannan hadisi tun da ya inganta daga wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata ku wasu an kiyaye shi akwai wata riwaya ma da kuka biye akan irin wannan aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan mutum ya yi wannan tsiwar sai ce rane ne wannan sai ce ni ne ita ne kake tsinewa ita ba kun da rawo ne ita ne ita ai baya sauyin ya wasu da sai ko kan ba shi ita saboda kai ce domin tsiwar da ka karbo a kansa haka wannan ba ya so kun da biya ga wannan shi a da sai kansa ita tsiwar da kamar kai ta karbe shi ta yi kawo kansa saboda haka yanzu in kawo shi ga wani da kan abu wa ba sai da zai aka ga mutum ya yi ba da cikin sa to wannan shi ne abu da ake saboda haka ba a tsinewa a ta dukiyar ka ka zo ka buga bashi ɗin ka za ka kai bashi ka buga ka buga ya tashi wanda su zai raba su a ina na tashi da sai yawa ya tashi ka ga mutum da wani to su zai da zai san kiwa shi ke su wani abu ne ba mun magana ba ko doki kai haka ko mota ka ga kada ita wasu ne mata ta tashi ta tafi duki ta ta daga a aiki na niya shi ya zai ya zai ci ne duk ya wuce to ba a yi saboda ka wani wasu wasu ba kun yi magana da haka iyaye wallahi a kiyaye mummunan addu'a ga yaya addu'ar mahaifi ga ɗansa addu'a ce ka kwafiya ko a wani ne addu'ar mahaifiya ga ɗanka addu'a ce ka kwafiya saboda haka ku rika sassauta bakinku ku ɗauka cewa mutane ne a hannunku a kan wannan idan an cewa da ya zama mutumin kirki mahaifinsa duk abin da aka faɗa na yabo da kirarawa da maganganu masu daɗi dole wannan uwan abin zai je gare shi in aka yi addu'a kai Allah ne ya saka da kai baban sa sai ya samu wannan abin da kai mana mun gode Allah ya saka maka da kai sai ya je wajen mahaifi su kare kenan tun da duk kai ne kamata ya yi kai kokari ka rika faɗar abin kirki a bakinka shi ne sai Allah ubangiji ya gaya mana da yake cewa walan yu'azzimu Allahu lin-nas sharra istijarati bil khayr ya Allah ubangiji yana gaggawa ga mutane a cikin abin da ya shafi sharri kamar irin gaggawar su su ga wajen alkhairi mutum yana so in ya addu'a yanzu nan take da alkhairi Allah ya to amma baya yana mantawa yana yin maganganu na banza wanda inda Allah zai gaggauta yin wannan asawa a wannan lokacin da kuɗe ke yin hasan da kuma kwana ya kare lokaci ya kare shi ne a nan wajen malamai da suka yi kira na wannan aya suka ce walau yu'ajjibu Allahu ta'jilan misla istijalahu misla istijali ainihin yadda aka takdirin sa kenan walau yu'ajjibu Allahu ta'jilan aka ce sai aka shafe ta'jili din sai ya zama saura sufa kadai ita ma sai aka shafe ta daga baya sai aka bar al-mudaf ilayhi shine da istijabahu wanda shine mazhaban al-Khalil Ahmad da Sibawaini wanda shine mazhaban su amma al-Akhbash da al-Farra sai suka ce kafin din ce ta tashbihi aka shafe wato walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi lin-nasi sharra kasti'ijalihim sai aka shafe kafin din yace kamar ka ce darabtu zaidan darbata wato ma'anarsa ka zambika ko ka ce zainun asada zainun kan asad ne sai aka shafe kawo din saboda haka sai zama kamar ka ce kasti jarihim to sai aka ce istijarahu kamar ka ce darabtu zaidan darbaka na da zai irin dukan da kamar shi ka zambika kawo din sai aka shafe shi ne wanda shi ne mazhaban farra da al'afash wallahu ta'ala to kai ma dole ne istijarahu irin gaggawa wanda za ta yi musu za su suke yi bil khairi ta alkhairi ta alkhairi yadda suke so ba su alkhairi da wuri da sai haka Allah ya bar musu gaggawa in sharri ya zo su zama su ya musu da kuma yin gani fatar to amma tunda ba haka yake musu ba falawar da kira la yajuda liqa'a za mu bar waɗannan mutanen ne waɗanda ba sa fatan da mu da mu su imani da haɗuwa da mu ba za mu bar su fi iyalin a cikin ƙazawarsu a cikin girman kansu a cikin taurin kansu ya mahuna suna ɗinuwa suna fagamiya sun rasa inda za su sa kai saboda ba su da bada ma yanzu su san abin da za su kama na وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون نعم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أولا آية Allah madauki sarki yana cewa wa idza massa al-insana durru idan ya zamanto cuta ta shafi da ta shafi mutum da ana za ka ga yana kiran mu kiran nan da yake mana a cikin duk yanayin da yake bizanbihi da sanda yake kwance a filinsa au qa'idan ko sanda yake zaune au qa'iba ko sanda yake tsaye faran ma ka shakka an durrahu yayin da muka yare masa wannan wannan durru din nasu cutar tasa marra sai kuma ya shuɗe cikin aikin da yake yi ka annan ya tuna kamar bai taɓa kiran mu ba ila durrin zuwa ga wata cuta masa wanda ya shafe shi haka da haka ne da haka musulmi da za ka zubina da musulmina haka nan ne kuke kawa ake kawatawa haka ne ake kawatawa da musulmina da masu ta'aji ake kawata musu ne ba ka ya malun abu da suka kasance suna aikatawa dan adam ko da wani lokaci kullum ina gaya mana wannan wato Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan kalma ta insa mutum a insa din nan to kusan idan kana kewayawa a cikin alkur'ani za ka gani inda aka yi ambaci a kinsa a ƙarshe in ba sa aka ba matsala ce za ta za ta samu matsala ce wal asr inna insana la fi qusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin da ɗanɗanar insana fi kamar inna insana kulika halu'an idza masa sharru jazu'an wa idza masa khairu manu'an wani duk wannan din mutum ne inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula وكان الانسان قتورا وكان الانسان عجولا ولد الانسان من عدم وكان الانسان بيده كفورا ان الانسان لكفور انه ان الانسان لظلوم كفار وكان الانسان كفار شيء جللا الله اكبر سوى هذا فيه جدا هذا يعني واذا اعطى على الانسان اعرض ولا ابدا منه واذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولأجل به وإذا مسه الشر فذو دعاء أليم إذا muka yi nima ga mutum a araba sai ya bijire wani abin bihi ya rika nisantawa da wajinsa yana tafiya sai ya yi cira haka kamar ba za a dawo da wajin ba sannan ya dawo saboda kakama ta ne ya fi hiyo da hansa yana karkata gefe da gefensa idan kuka yi ba da mutum haka yake wa ila masa sharru amma idan sharri ya same shi fa zu du'ani ariyin ba ka same shi ba a kusin addu'a ne mai fadi shine la yas'alu al-insan min du'ani al-khair wa in masa sharru fa yaqusu qalun haka yake dan adam mutum baya kosawa daga addu'a ta alkhairi wa in masa sharru idan ku shari ya same shi bai musu faru sai ka same shi ya ɗaya mai tsammani ya ɗaya mai baki bai kuma ya karaya ya rasa kuma yadda zai yi wani yin azan na wura ma zan min na bi fadi da wura a masaku da ya kulan na haza ni wa ma a kuma sa'a da ƙa'ima wani yin mutum ji ila rabbi inda ne inda hu al husna fa da nabi an da zina ka fahu ba an wa da zina da hu min azabin bari wa ila amma an insani a wala wani abidani wa ila wasu sharu ba zuwa yin abin shi ne haka yake kaga wannan ke saboda haka haka kaga da nake wa in azana al-insana minna rahmatan thumma nazanaha minhu innahu la yusul kafur wa la yazanahu da'wa abada dharra masatu da yaqulan na zahaba sayyi'atu anni innahu la farihun kafur to amma tunda Allah yana so ya gaya maka banda ka ba kowa bane haka sai ce innal ladina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir sai waɗanda suka yi haƙuri suka aikata aiki da mara da su waɗanda suka suke da dafara suke da lada babba amma wancan ɗan adam haka yake bayan kosawa ya zuwa ga addu'a da ta yi in shari ya same shi kawai wasu kanu wani yana zan kawo na ba a karamu zanni na in ba da ba a san da kuɗi ma hawa ni sai shi wani aika wasu ba ma su sa aka bayi ba ai na ba ta aljama ba ba zai faru ba wani irin shirki ila rabbi kuma ko da ya faru an bai da ni zuwa ga ubangiji na inda ni inda hudan fuska can ma akwai abu mai kyau a wajen a wajen فالمزيكة الذين هو عذاب الشر فلنزيدنهم من عذاب قريب إيه وصبر فلنزيدن الذين كفروا بما عملوا ولنزيدنهم من عذاب قريب زام مبفقا مسو عذابا من قوي sannan sai kuma wata za a amna ala misali a wata haka nan ala ne mutum haka yake kuma Allah ubangiji yana gaya mana yana cewa wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا أوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وأن آية على وجهه أنا سوى دم أنا إن كنت مسل بما وإذا مسل الإنسان ضر إلى الوجه شباب شعبه ضر إنك شباب الشدائية كلامشي أسارة ولا أبدا هو قاس الليل da duk wani abu wanda zai dami dan adam sai shi cikin wannan duhu da arabu sai ya kira ubangiji sai na addu'a muni da gure yana da komawa zuwa gare shi ya yi ina ba kuma ya ga wannan wura ba su yi da sai magana da yin ba amma da ya kusanta masa ya ba shi rahama daga wajensa sai ya manta abin da yake kiran Allah zuwa gare shi wa ya lillahi adala kuma ya sanya wasu kishiyoyi da Allah ne da asali hidayar ya ba da mutane da bai kafin shi a da bai hanyar Allah shi Allah ce kun tabatta bi kubrika qalilan innaka min ashabin nar kuma haka Allah wani ne a wannan cikin suratul zumar haka Allah ya fara cikin suratul zumar din yana cewa fa iza massal insana dhurrun da'ana kuma iza ka wannan wani bazan minna qala inna ma utitu ala ilm bal hiya fitna walakinna aktharuhum la ya'lamun fa iza massal insana dhurrun da'ana idan cuta ta shafi ɗan adam zai gano kuma ya ga wani ruhi ba zami na in muka ba shi kima da wani rufa ƙara kama wani zuwa a rayu ta ce ana an ba ta da akan cancanta sanya wani da fit na Allah zai kasa su haka da kare ne kuma da ma Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ku ai su kansu a mutanen da ba haka yake ma mutanen ma baki haka duka su wa idza massa nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi za su kira zai za su kira ubangiji suna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi ne kuma idan za a idan za ka hu minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyatu bima atainahu katabat lahum fa sawfa alam ka wannan kuma Allah ubangiji ya ga mana haka haka duka ɗan adam saboda haka in duka bin cin baki ɗaya da inda Allah ubangiji ya ce a insan a insan to za ka samu duk da za ka samu wannan matsalar هل أتى على الإنسان دين من الدار لم يمش أفضل قرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سريعا مسلما إنا هديناه السبيل ما شاء يوم القرآن فهذا الآن متم يرى لا شيء على وجهه على بدن يبقى كلامنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه سيكرامه da jambihi a lokacin kamar ka ce ala jambi a kan kuyikinsa a kwance an fa'idan ko a zaune an fa'ima ko a tsaye shi ne nan amma da kayan allah ko miji na zarta masa wannan yanayi shi ne nan kuma sai kuma da suka ruba shi ba saboda haka yake kaga wannan abin da ake magana shi ne ma'anar hadisin na zama za Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake faɗa hadis Abdullah bin Abbas inda yake cewa ta'arraf ila Allah bi shidda a ta'arraf ila Allah bi rafat ya'rifuka bi shidda ka nemi kusaba da Allah shi ne abin da wasu abu da suka ce ka nemi kusaba da Allah a lokacin da kake cikin sauki shi kuma sai ya nuna ya san ka a lokacin da kake cikin tsanani a wannan zai zama lokacin da kake cikin sauki ka manta da Allah kana da mantabawa ba ruwanka da ibada ba ruwanka da aikin alkhairi kana ganin kai yanzu ai ba wani abu ba komai komai za ka iya yi ba wani abu da zai iya maka ba za ka tsanci Allah wani lokacin ba sai lokacin tsari yanzu da wani da zarar mutum yana ciki har ma ana gane ba akwai mutane da har ana gane su da ka kana ganin su kullum da shari kullum su ne a can farko na saka haka kuma ba ke magana kai ka da ana cewa wai kai da Allah bari ba shi bari bari kai bari da samu aiki samu kuɗi wai ashe akwai da ibada kayan waɗanda ba su da wadata saboda an rena Allah sai ka ana cewa kai wani an ya koko ne wani abu yake nema yau shi yana cika cikin alƙur'ani yana saba yana son suna abin da yake gaba a ƙoƙari kun wannan ba za a buƙatar da ake zai mai sawa kan a cikin sai a wadan kun bayan ramadan kun duk malamai suka ce wai la tukunu ramadaniyin wala tukunu rabbaniyin kar ku zama ɗan ramadana kawai ba su yi ibada a cikin ramadana kai ku zama ba su yi ibada dan Allah shi kuma Allah mun fi sarki bansa a cikin ramadan da ya gare yake yana cewa ina ina gafara ina rahama iya ramadan da ya gare to kuma haka kuma ba iya ramadan kadai bane yake a ba iya ramadan bane kadai za a ce za a yi a ibada ko kuma Allah ya yi masa ibada dan haka ya kamata a yi kokari a dage akan wannan to shi dan adam idan ya zama to ka kusanci Allah a lokacin da yake cikin walwala kana cikin lafiya kana cikin wadata kana cikin kwanciyar hankali kana cikin jin daɗi waɗannan abubuwa ne Allah ubangiji yana haɗa wa mutumin da ya ga dama ne akwai mutumin da yana da wadata ba shi da lafiya akwai mutumin da yana da wadata yana da lafiya ba shi da kwanciyar hankali akwai mutumin da yana da wadata yana da lafiya yana da kwanciyar hankali amma ba shi da hankali yana da zai ka abu da yake da musu amma ta hannu ne kuma ga wadata a gidansu ga ka a wadatarsa ga kuma lafiya wanda zaki yana so ya tsuga da wuri zai ruga da wuri amma shi hankali Allah ya cire masa akwai mutum da yana da wadata yana da lafiya yana da kwanciyar hankali yana da hankali amma ba shi da imani ba musulmi ne to mutum da Allah wani ya hada waɗannan abubuwa ko ya hada masa waɗansu da cikin su sai ya gode ma Allah akan ni'imar da ya masa ba haka kawai zai ga kamar wannan abu an yi masa ba komai ba akwai mutum da yake ganin cewa samun wadata ita ce komai na rayuwa amma ba haka bane ba haka bane saboda haka wannan yana daga cikin abin da Allah ubangiji yake tsawo zarmara da su a ciki shi ne wa iza masakin saba turhu da ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durruhu yayin da Allah ya yaye masa yace da kuka yaye masa wannan cutar tasa ko damuwarsa marra sai kawai ya shuɗe ka Allah ya kula ila zurbi massa kamar bai taɓa kiran mu zuwa ga wani abu na cuta ko damuwa ko wahala wanda ya same shi ko matsalar sa kadhalika kamar yadda kaga haka haka ne zulgina lil muslimina ake kawata wa waɗanda suka zama masu ta'adi ba ta yi amalu abin da suka kasance su aikata na ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المسلمين Allah Ubangiji yana cewa walaqad ahlakna al-quruna min qablikum hakika mun halakar da mutanen da suka gabata kafin ku Allah Ubangiji ya sha faɗar wannan a cikin Al-Qur'ani cewa gashi ya halakar da mutanen da suke gabanin ku min qablikum lamma zalamu yayin da suka a yi zalunci wajen asin musu bilbai yaji manzanninsu suka zo musu bilbai yaji da ayoyi da mukusosi a wadanda waɗannan mukusosin bayyanannu ne ga su nan a fili an kawo musu filla filla babu wani abu wanda za a ce ya shige musu gudu wa ma kanu liyu'minu amma ba su kasance sun yi imani ba kadhalika laysa muslimin يجب عدلا نيفا نزل القول المجرمين نعم كذلك نزل القول المجرمين هذا لم يكن ساقع القول المجرمين متعلم استخدمته المجرمين ولا نستعيك عليه تولى الآية idan mun lura zamu ga tana ba mu labarin abin da Allah ubangiji ya yi wa wasu alƙawar wasu al'ummai da suka kare da annabawansu abin da take nufi shine kuma in kun kayyada naku annabawan to haka Allah ubangiji zai yi in ka koma ka ɗauki wannan aya sai kuma ka ce kenan da Allah yana yi wa mutane gaggawa kamar irin gaggawa da suke yi na aikin alheri to da kuma ya kare ba duk an kare ba za Allah sallallahu alaihi wasallam so amma tunda Allah ba haka yake yi ba shi da sai su ga musu su gaba da tambayar su gwagwarmayar da ake yi wanda yake jami'i ne yake cewa annabi ruhul hali lokacin da yayi wannan addu'a inda Allah yake gaya mana cikin suratul abba wa in qalu lahumma in kana in kana hadha huwa al-haqq min indika fa anzur alaina idaratan min as-samai aw itina bi adabin alim wai wani daga cikin su wasu daga cikin su an ce annabi ruhul hali ne shi ya faɗi wannan ya ce Allahumma ubangiji in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan alƙur'ani da ake saukarwa wani gaskiya ne daga ubangiji ne ba a fi aina gida da tsakiyar samai ka ji in kafin da wai ya ce ya saukar musu da gida da tsakiyar samai sakowi na wuta da za su zo daga sama a wiki na da azabin ali wanda ya ce wai a zo musu da azaba mai raɗaɗi to ina Allah zai amsa wannan abun da ya tafi ga mutanen makabar gida sun tashi shi yasa aka ce wasu malamai kuma da suka ce wai wani da asirin lahu lil nas illa nas nan da aka kawo a nan mutanen maka ake to kaga duk da haka ne shi ne sai Allah ubangiji ya ce mana to kuma wa laqad ahlakna quruna min qablikum la mazalat mun halakar da al'ummai da tsariku da kuma al'umman da suka gabata min qablikum gabaninku lamma zalamu yayin da suke zalunci وجاءتهم رسل بالبينات manzannin su suka zo musu da hujjoji da mutusoji da ayoyi amma wa ma kanu da yuke ne ba su kasance sun yi imani ba ko da da suka kasance suka kin imani to shi ke nan sai muka halakar da su wato kamar da ce lamma zalamu yayin da suka zalunci ko da ce ja'atun rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji da mutusoji ولما ظلموا yayin da suka zalunci to da kai alaƙar ko da min rabu wannan abu da kuka musu shine sakamakon su kuma wannan sakamakon kazalika yasbiqul mujrimin haka wannan shine sakamakon da muke yi wa dukkanin mutanen da suka zama masu rai saboda haka mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba gagarar Allah suka yi bada halakar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah karka halakar da su da abu kaza yana magana yana cewa na roƙi ubangiji na akan Allah kan ya halakar da al'umma ta da ruwa kamar yadda ya halakar da mutanen nuru Allah ya ce an samu na tambaye shi ya ce masa Allah kan ya halakar da al'umma ta da shekaru bari a yi yunwa ta sa ta halaka dan baya an samu ya ce wasu an tuhu Allah ya ta'ala ba san bayyana shadi ya ce amma da na tambaye shi kan ya sanya yaƙi da ba a tsakankanin junansu yace fa bala alima wannan sai Allah ya hana shi a wajen da ba na ko da kuma abu ya zabe haka amma shi wanda gogo haram waye kuma tsaba shi ne da da irin wannan abu dan adam yana magana da yaranka yana magana da irin hausarka yana yana faɗar ubangiji da ke faɗa Allah da ke faɗa shi ke faɗa kuma haka sai yana sallah wai yana azumi ya yi da kuma musulunci musulmi ne amma ya kama ɗan uwansa kamar yadda ake kama akuya ya tafi ya zai zaune wasu amma sane ya bayar don ya yi kan magana da musulunci ya kare magana da can mutuntaka ta kare magana da can ima ya kare babu wani abu wanda ya saura a rubuta kawai an koma kuma dabbanci shi ne magana akwai wani da yake gaya mai da shawo ya haɗa sari da ne sai mutum ya zo ya sara a cikin nawa za ka sari wannan kan mutane sai siyasa ne su dubu ɗari kaza sai ya karɓa shi kuma sai ya je sai a cikin wani bege da shi kuma yanzu shi zai dora abu da ya dora a ce wai ai a nade wani ya ga ya ce wani sakin da bai ya kamata ka san da ba na haka sai ka ga ka za ka same ya ce o wato sa mu ido kake ba ya ce sanda ake cikin shi lokacin da aka tsaye shi ya sara ya cikin jeji da shi kuma yanzu an yi ya samu ba sai ce a hankali abu da aka samu ba na kai da ya samu da jin da ka ce abu da ka same ni ɗan adam ne yake yi ba haka saboda haka wannan da Allah ya amsa wa kai Muhammadu wannan cewa Allah ya tsara basan bayan mutunan da ni wannan duk zai yi sai zan duk da baki yanzu zama bayan Allah ya ɗauki na amma yanzu haka ne za a yi ɓace ɓace ana bin suna tsere ba ta bi su kai kuma ka zaza hanyar eh shi ne ilimi shi ne sanin Allah wannan hanyar akwai barayi sun sa wannan ka san Allah ne eh wani kisan Allah ba ba ba wa kai saboda haka ya kamata kiyaye wannan abu da ba kira da suka rayu to muna fata Allah subhanahu wataala ya fara amfana mu da koyarwa da Qur'ani da yake mana kuma ya ƙara ba mu iko na fahimtar Qur'ani ba ku da kan da wanda ya fara cikin nuna sa da ya yi da da Allah ya yi da اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وجعلنا بأسمائنا وحسننا وقوتنا ما أحييتنا وجعل موالك منا وترفعنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حرما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا قليلا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا غالبا الا غلبته ولا عجزا في حوائج الدنيا والاخره ولا كيدا ولا تيسرا الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
ba ta kasa shi ba wannan haka ne